الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. بركة مدكم وكنا آه حلقة متى تعلم اللغة العربية من القرآن الكريم koyon larabci ta hanyar alkur'ani mai girma kama ta'arifuna أن المنهج هو أننا نبدأ بتلاوة صفحة من القرآن ثم ندرس النحو من كتاب الأجرمية ثم نطبق ما درسناه من الأجرمية طيب الآن أقرأ وأنتم تقرؤون ننطلق من الآية الثامنة والثلاثين الآية الثامنة والثلاثين في سورة البقرة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار الذين كفروا وكذبوا بآياتنا
هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
طيب الآن لنقرأ معا من البداية
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون جيد بارك الله فيكم وآمنوا بما أنزل كنت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم كنتم تعلمون
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أفلا تعقلون أها لنقرأ معا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون جيد واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون أها لنقرأ معا واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون جزاكم الله خيرا طيب الآن افتحوا كتاب الأجرمية أين توقفنا؟ ما زلنا في باب معرفة علامات الإعراب درسنا علامات الرفع أليس؟ نعم طيب واليوم ندرس علامات الفتحة قال المؤلف اقرأوا فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء ولم يتصل بآخره شيء نعم آه kenan malam ya ce fa'ammal fathatu ita fatha fatakunu alamatan linnasbi tana kasancewa alama ta nasaba fi talatati mawadi'a a wurare guda uku ana gane da kyau ko? a'a mun tsallake ko? walin nasbi hamsu alamatin ne ya kamata mu tashi mun tsallake ne walin nasbi hamsu alamatin kenan nasaba tana da alamomi guda biyar alfatha wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun wannan sune alamatu an-nasbi kamar yadda muka ga alamatu raf'i kenan ita fatha alamomi nasba alamomi guda biyar ke gare ta rufa ita kuma alamomi nawa hudu ko yawwa kenan nasu ba ita ke da biyar duk ta su masu yawa sauran daga mai uku sai mai biyu a fatha da alifun da kasra da ya'un da hasfun nun yanzu a ɗauki kowanne sai a yi bayanin shi shi ne malayin fara da fatha wadda ita ce alama ta asali ta nasaba فأما الفتحة فتكون علامة للنص علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد أوجن سونا غدا أنا غاندي جوكو مثالي إنكتي رأيت muhammadan ko ra'aitu tilmizan naga wani yaro tilmizan kunga mansubun ne bil fathati az-zahirati ala akhirih ra'aitu tilmizan kenan tilmizan mansubun ne ba za mu ban san muna yawan gayin me yasa ya zaman to mansubu dan saboda kowanne akwai babin shi mai zaman kanshi nan muhammadan tilmizan maf'ulun bihi ne ko shi yasa ya zama to mansub to a takaice dai murik idan yana ismul mufrad ya ɗauki mi ya ɗauki fatha mansubun ne li'annahu ismul mufrad wa jam'u takthir haka kuma fatha tana zuwa alama ta nasaba a wajen jam'u taksir misalin qabaltu talamidha na haɗu da ɗalibai at-talamid kun ga jam'u taksir ne ko التلاميذ قابلت التلاميذ نا حدو دا دالبي كنا التلاميذ يا دوكي فتحه كنا يا زمن تو منصوب بالفتحه الظاهره انا غان دجو شيما انا مفعول به دي والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ده فعل المضارع idan abunda ke sa ya dauki nasaba ya shigo masa mun gane su ko annalan idan kai in suka shiga a wajen fi'il mudari' suna sa ya ɗauki fataha lan azhaba hatta ta zahaba lan ya zahaba idan ya zahaba ana gani da kyogo? to kenan gashi nan idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih shay'un karshen shi bai hadu da komai ba zamu ibada misali lan yufliha lan yuflihal kasulu lan yuflihal kasulu ko lan yaflahal kasulu yaflaha filin mudari ya ɗauki fatha don saboda lan da ta zo mi da ta shigo lan ita ce nasu bikin ina lan yaflaha ana gan da ko lan ya da hula kina filin mudari mansubun ne bil fatha az-zahira ala akhirihi لدخول أداة النصب كنا منصوب بلن أنا قاعد لتشوكو كنا وننسوني wuraren da fatha take zamantowa alama ta nasaba a cikin ismul mufrad suna guda jam'u taksir da kuma fi'lul mudari wanda abun da ke sa ya ɗauki fataha ya shiga a cikinsa to sai sai alama ta biyu al-alifu shine sai malam yace wa am iqra wa ammal alifu فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع na'am malam yace ita kuma alifun fatakunu alamatan linnasb tana kasancewa alama ta nasaba fil asma'il khamsa a cikin al asma'ul khamsa ku zano min al asma'ul khamsa akhuka abuka ha hamuka fuka zumali yawa sune al asma'ul khamsa kenan su alamar su ta fataha shine kaga sun dauki mi alifun alamus ta nasaba kaga sun dauki alifun shine ma lai bada misalin nahwa ra'aitu abaka naga babanka kenan mansubun ne bil alifi niyabatan anil fatha kenan mansubun bil alifi ana gane da kyau ko kenan ba za ka ce ra'aitu abuka ba a'a da an ji wannan sai a ce wannan bagwari ne bagwarin mai koyon larabci ne ko ra'aitu abaka ko kuma ra'aitu akhaka ana gan da kyau ko ko kuma ra'aitu hamaka ko ra'aitu zamalin na ga mai dukiya ana gan da kyau ko na'am wa ma ashbaha zalik da abin da ya kama da haka kenan abaka mansubun ne bil alifi niyabatan anil fatha wa amma al kasratu ita kuma kasra fatakunu alamatan lin nasb fi jam'il muannas salim tana kasancewa alama ta nasaba a cikin jam'il muannas as-salim mun ga jam'il muannas salim ko jam'i na mata ko yawwa kenan misalin shi akramtul muslimati ana gan da kyau ko na girmama mata musulmai akramtul muslimati kun gani muslimati menene maf'ulun bihi ne ko amma kuma ya dauka kasra dan jam'il jam'ul muzakkar salim ne tana daukar dhamma ba ta daukar mi ba ta daukar fataha kenan akramtul muslimati kenan sai a ce al muslimati mansubun bil kasrati niyabatan anil fataha ana gane da kyau ko kina asali akramtul muslimata ne za a ce to babu muslimata sai dai ti wa amma ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wal jam'i ita kuma ya'un tana kasancewa a cikin a tana kasancewa alama ta nasaba a cikin tasniya a cikin biyu wal jam'i da kuma jam'i ana gane da kyau ko misali ra'aitu tilmidani naga a tilmidaini ana gan da kyau naga ɗalibi guda biyu ra'aitu tilmidaini ɗalibi guda biyu in na ce na jam'i shi kuma ra'aitu ra'aytul muslimina ana gane da kyau ko jami'i ne ko almuslimina kenan alama ta nasaba kin shi menene ya'un dan mi dan saboda jami'i ne jami'ul mudhakkar as-salim shi kuma wancan da muka ce muslimaini ra'aytul muslimaini ko kuma ra'aytul tilmidaini shi kuma maf'ulun bihi ne amma alama shi mecece ya'un niyabatan anil fatha ko jayyid li'annahu musanna shine ma'anan takunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i anan yana nuhin jam'ul mudhakkar salim da jam'ul muannas salim eh jam'ul mudhakkar salim kawai shi kadai ne anan kenan baki da abin gakin bane dan jam'ul taksir mun gani shi a can yake shiga wajen alama ta fatha wa amma hazfun nun amma shi kuma hazfun nun abinda ake ma hazfun nun shine ɗebe nunun ba mu karanta shi ba ko wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون يوا سيما لن يتي وأما حذف النون shi kuma ɗebe nunun fa ya kunu alamatan lin nasbi yana kasancewa alama ta nasaba fil af'alil khamsa a cikin sunaye guda biyar ku ba mu af'alul khamsa aha wa zai zano mana su af'alul khamsa wa zai zano mana su a ba mu yi su ba ba mu yi af'alul khamsa ba a'a mun yi stop ba mu jero su ba haka a jere to su ne af'alul khamsa su ne yaf'aluna taf'aluna ana gan da ku yaf'alani taf'alani taf'alina in ka ɗauki zahaba yadhhabuna tadhhabuna yadhhabani tadhhabani tadhhabina ana gan da ku to ku bani wani fi'ili kuma dakhala ko to sai a ce yadkhuluna tadkhuluna yadkhulani tadkhulani tadkhulina tadkhulina tadkhulina na mace ne to bari mu fasa mu kasa mu fasara yaf'aluna suna yi taf'aluna kuna yi taf'alani kuna yi ku biyu yaf'alani suna yi su biyu taf'alina kuna yi ku mata oh taf'alina mace ce guda tana yi ita ana gane da ke ko jumlatan suna ce musu abubuwa guda uku ne fi'ilun mudari ne yattasilu bihi alwawu wan nun ana gane da kyau ko kuma me yake da suna alifun wa nun na tasniya ko kuma mi ya'ul mukhataba sai a ce mishi wancan alifu tasniya shi kuma wancan sai a ce mishi wawul jama'a kenan duk fi'ili mudari'i ittasala bihi wawul jama'a ko kuma mi alifu at-tasniya ko kuma mi ya'ul mukhataba wawul jama'a shine yaf'aluna taf'aluna alifu tasniya yaf'alani taf'alani ya'ul mukhataba kuma taf'alina ana gane da kyau su ne al-af'alul khamsa to su a alamu su ta suna sun ɗauki nasaba shine hasfun nun nunun ake mi ake cirewa ana gane da kyau ko nunun ake cirewa barin ba da misali almuslimuna lan lan yakhsiru almuslimuna lan yakhsiru ana gan da kyau ko musulmai ba za su taba hasara ba ko kuma almu'minu almu'minuna lan yakhsiru musulmai ba za mumunai ba za su taba hasara ba kenan ba za a ce ba yakhsiruna sai dai a ce mi yakhsiru kenan yakhsiru anan ne fi'lun mudari'un ne mansubun bi hadfi annun akwai inda zai zamantowa bi thubutin nun a cikin menene marfu'un yawa wajen marfu'u ne ke zamantowa bi thubutin nun in ka ce almuslimuna yadkhuluna aljanna kaga nan an ce yadkhuluna dan saboda yadkhuluna marfu'un ne shi kuma mansubun ne bimi a bi thubutin nun to shi kuma in ka kawo lan ka kawo harafi na nasaba kenan sai kasance lan yadkhulu yawwa kenan sai kasance an ɗebe nunun sai kasance mansubun bi hadfin nuni ana gane da kyau ko nan ya kamata mu tsaya don wannan darasi yana da yana da dan wahala kaɗan za mu bar shi bakin nan sai kasance sati na sama za mu ɗauki alama ta ta kasra ne al'an iftahul mushaf nutabbiq ma darasnahu fi safha thumma na'udu ila durusul lughati al-arabiyya kenan a buɗe qur'ani mu dabbaka sai mu komo dan sauki ko wanda kowa yana ganewa na iftahu ku buɗe safar da muka karanta to sa'aqra'u wahdi
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تو قل اهبطوا منها جميعا جميعا ngani mansubun ne ko a a wannan wannan muna dabbaka me yake da suna annasab ne kawai kalimar da take mansuba ita ce kawai za mu yi ɗabbakawa jayyid jami'an ana ganin da ke ku kalima ce mansuba domin fataha ke gare ta ko fatahatai ne da fataha dukkaninsu guda ne to don me yasa ta zamanto mansuba don me yasa jami'an ta ɗauki fataha a? a? jam'u ya annahu jam'u taksir ko jam'u taksir ne ai mun ganshi nan ne fataha tana zuwa alama ta ta nasaba a wai a cikin mi ismul mufrad da kuma mi jam'u taksir da fi'il mudari wanda bai wanda ya hadu da nasib ko yawwa kenan jam'u taksir ne nan shi yasa ya doki nasaba na'am to sai hudaya hudaya shi ma mansubun ne ko tunda fataha ke gare shi kenan mansubun ne dan me yasa ake mansubun hudaya huda mufrad ne ko yawa ismun mufrad ne kinan huda anan asali maf'ulun ce nan jami'an asalin shi hal ne wanda duk wannan bamu kai wajen su ba a shi karatun nahau yanda yake shine kana farawa daga wahala ne sai ka je zuwa sauki shi yasa kuke ji a horko horko kai yana ta mi yana ta damiya ko yanzu ana zuwa gaba za ku gani abubuwa suna zuwa da sauki da yardan Allah kenan ku shakure mu ko ne ce tunda yau ban gane ban ƙara zuwa a'a shi haka yake karatun nahau kuma in mun zo a wajen sharhin shi a jurumiya kin da mun fara da matani ne don a haddace ka'idodin ta mu je gaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
أنا إسرائيل ba mansubiya ba ce ana gane da kyau ko abin da ya sa ta ɗauki fataha a nan don saboda mamnu min sarf ce shi yasa ita ba mu kai wajen mamnu min sarf ba ana gane da kyau ko kenan ba mansubiya ba ce majruriya ce amma sai dai niyabatan bil fataha niyabatan al kasra ni'matiya kenan ni'mata anan ni'ma ta zo da fataha mansuba mansubiya ce dan me yasa mufrad ce ko ismun mufrad ce yawwa wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما مصدقا أها منصوب ياتيكو مصدق aha wani irin ismi ne a anya musaddiq ha mufrad ne ismun mufrad ne musaddiq inda ake musaddiquna su ne da yawa amma musaddiqan kenan guda ne wannan hal ne kenan mansubiya ce sai awwala mansubiya ce ko don me yasa awwala aha ismun mufrad ko yau ismun mufrad ne na nan khabaru kana ce shi yasa ta zamanto awwala khabaru kana da'iman mansub ne aha thamanan qalilan dukkanin su mansubai ne ko to thamanan dan me yasa ake mansubi ha ismun mufrad ko to qalilan ha jayyid na'am haka ne kenan samanan mansubun ne qalilan mansubun ne na'am kenan samanan yana mansubun ne dan maf'ulun maf'ulun bihi ne shi kuma qalilan na'at ne ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الحق منصوب نيكو دمي اسم مفرد ني مفعول به ني الحق شيما هكا كو
dumanansu guda wa aqimu salata wa atu zakata wa ruk'u ma'ar raki'in as-salata ismun mufrad mansub ne az-zakata yawa shi ma ismun mufrad atamuruna nan dukkan su maf'ulun bihi ne أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الناس أها يوا جمع تكسير أها جمعيني يوا جمعيني شيء سيزمون تومسو أنفسكم أنفس شما جمعيني جمع تكسيرني الكتابة in wani ce min taksir ne sai na kassara shi a mufrad ne alkitab mufrad ne kutub shine taksir kin shi yawwa shine taksir kin shi واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أها نعمتي أه ita kadai ce anan ta bayyana ni'matiya kenan ni'mat ni'mata ni'matun menene mufrad ne kenan maf'ulun bihi ne shi yasa yazo mansubun واتقوا يوما واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون
يوما أها مفرد نيكو مفعول به ني منصوب شيئا يوا شما اسم مفرد ني مفعول به جيد abin da ake so ku haddace a wannan darasi alamatun nasbi kam kamsa alamomin nasaba guda nawa ne biyar na farko alfatha ita ce al'alamatul asliya aha na biyu al'alifu ana gan da kyau ko sai na uku alkasra na hudu aliya'u na uku annun ya'un ina ne take zama kasra ina ne take zama to alama ta nasaba a kuma jam'ul mu'annas salim ra'aytul muslimati to ya'un ina ne take zama to alama ta nasaba wajen jam'ul muzakkar salim da kuma da kuma jam'ul tasniya ra'aytul muslimaini ana gan da kyau ko ko kuma ra'aytul muslimina ana gan da kyau ko jayyid wannan su ne masu wahala kina abin da ake so a haddace kenan to ku bude wannan wanda kowa ya iya shi wanda kowa zai gane